taqsimul fi'il bi itibari zamanihi shine darasin da muka yi sai muka rubuta al-fi'lu bi itibari zamanihi yanqasimu ila thalathati aqsamin fi'lu madin fi'lu mudari fi'lu amr mu haka ne muka ko sai muka dauke fi'lu madi muka ce fi'lu madi wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman madi shi fi'li madi duk aikin da ke nuni akan faruwar aiki a lokacin da ya wuce shine fi'l madi dan ce fi'l madi ma'anarsa da Hausa aikin da ya gabata an ga wajen ko mun kawo misalai mun kawo jalal kalbu wa qafar rajulu da alkitabu muka ce duka wa'annan ayyuka ne da suka wuce kare yayi gudu mutumin nan ya tsaya littafi ya bace sannan dakkati sa'atu ja'atil bintu badatid dajjaja dakka ja'a badas duk wa'anga fi'iloli ne da ke nuna aikin da ya gabata na gaban su ne wa'anda suka yi aiki idan muna da mai aiki da wanda ya aiki mana muna da verb muna da cj yanan duka wannan jumloli inda za a ce kai analizan ɗinsu sai ya zamanto verb ne da cj mana aiki da kuma wanda ya aiki sai dai wannan aiki verb ne ofase yana nuna abin da ya gabata yanan mun gabatar da wannan yau za mu je sabon darasi alfi'ilul mudari'u fi'ilin da ya gabata shine verb of present yaya ake conjugate din shi wani ma'ana yake ba su kun gane ko al-fi'lul mudari'u fi'lul mudari'i an ga wajen ko ga kaida nan shi zamu karanta al-fi'lul mudari'u a karanta mu je huwa kullu fi'lin يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة وهي النون الهمزة والنون والياء والتاء الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة من أحرف المضارعة مضارعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء ذا مفسرة الفعل المضارع أكرنت الفعل المضارع شي فعل مضارع هو كل فعل shine kowane irin aiki ya dullu ala husuli amalin da yake nuni akan faruwa wani aiki ya dullu ala husuli amalin da yake nuni akan faruwa wani aiki fi zamanin hadiri a lokacin da ake ciki a lokacin da ake ciki fi zamanil hadiri a lokacin da ake ciki a lokacin da ake ciki awil mustaqbali ko lokacin da ake tinkara awil mustaqbal ko lokacin da ake tinkara wala budda ya zama cilas an ya kuna mabdu'an ya zamanto yana farawa ne bi harfin min ahrufil mudara'a da wani harafi daga cikin harufin mudare daga wani har- da wani harafi daga cikin harufin mudare wahiya su ne alhamza annunu waliya watta mun ga harfa guda hudu shine huruful mudare yanci huruful mudare ina wani sai ka ce hudu yanci ka ambato su sai ka ce alhamza annunu watta'u waliya guda hudu ko ma'ana duk mudari'i dole sai ya fara da ɗayan wa'anga guda hudu inda za a ce mu fi'ili mudari'i to dole sai ya fara da ɗaya daga cikin wa'annan guda hudu Allah ya samu dace yanzu bari a saurara in yi mana bayani yace alfilul mudari'u fi'li mudari'i huwa kullu fi'lin shine kowane irin aiki kowane irin aiki yadullu ala husuli amalin da ke nuni akan faruwar wani aiki fi zamanil hadir a lokacin da ake ciki hadir yanzu Kun gane ko yanzu in ni kira ka ni- ni ce ina wane in kana son ka ce kana nan me za ka ce min hadir ya isa aina muhammad hadir eh mana kenan yanzu da shi ke magana yana halarci a wurin hadir hadiru shine ana rubuta kenan duk kalmar da ke nuna aikin ana yin shi a yanzu to a larabci sai ake ce ma mudari awil mustaqbal ko kuma lokacin da ake tinkara ga misali wane me kake yi ina cin tuwo ne sai da yake baka labari ba aiki yake yi ba to yana ci ya daina to sauran lokacin da ya rage mai ya gama cin to duk shine mustaqbal abinda ake jira a cimma ba a gama cinye shi ba to duk aikin da ke nuna a yanzu ana yi kuma ba a daina yin ba to shine mudari'i in an daina to sai zama madi ya riga ya wuce an gama da shi idan ka fara aiki kafin ka kare shi duka cikin mudari'i ne da ka gama aiki ya zama madi ya wuce shine yake cewa huwa kullu fi'lin shine dukkan aikin da yake dullu ala husuli amalin da ke nuni akan faro wani aiki fi zamanil hadir a lokacin da yake ciki aw al mustaqbal ko lokacin da ake tinkara shine mala yace wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudari'a dole ne ya zama ya fara da ɗaya daga cikin harfin mudari'i wa hiya suni al hamzatu wan nunu wat ta waliya ko waliya watta guda hudun ga dole ne mutum ya haddace su shi yasa malama suke yin haka dan haddace su cikin sauki a karanta mu je ban je ba anaita yana da wuya ha- yana da wuya haddacewa anaita ko na'aita duk ɗaya ne anaita ma'ana harfa hudu su ne harfa mudari alhamza wannun waliya wata kina an ka ce ma uzkur ahrufal mudari sai ka ce wahiya anaita bit tafsir sai ka ɗauko alhamza wannun waliya wata gane ko duk kalma in dai a fassararsa za ta ba da ma'anar lokacin da ake ciki ne ko lokacin da ake tinkara dole ta fara da ɗaya daga cikin wani harufa. To sai dai su wani harufa da ma'anarsu ko kowane harafi da inda ake sa shi. Kun gane ko? Idan kana son ka ce ni na gayi sai ka sa alhamza. Kenan alhamza ta mai magana na. Sai za ka yi amfani da mudari'i a matsayin naka na alhamza za ka yi aiki da ita. duk lokacin za ka yi amfani da mudari'i a matsayin kuna kuna da yawa sai ka yi amfani da nun guda. Kun gane ko? Duk lokacin da eh, kake son ka ba da labari ga wani, to in namiji na sai ka sa ya, in mace ce sai ka sa ta. An fahimta wasa? Ga shi nan zai kama na misali. Yanzu dai ga ƙa'idan nan, alfilin mudari, fili mudari huwa kullu fi'ilin shine dukkan aikin da yake, ya dullu ala husuli amalin yana nuni akan faruwar wani aiki fi zamanin hadir a lokacin da ake ciki awil mustaqbal ko lokacin da ake tinkara an gane wannan misali ko bala budda an yakuna mabdu'an mabdu'an daga bada'an me bada'a kenan mabdu wanda ya fara kenan dole ya zama ya fara ne bi harfin da wani harfi min ahrufil mudari'a daga harfin mudari'i wahiya sune anaita ko kuma alhamza wan nun wal ya watta da al'amsila na a karanto misalai duka mufassara misali na farko a karanta in jiya ban ji ba agsilu yadayya ina wanke hannaye na biyu ina wankewa kaga labari kake ba su ko kana wani aiki amma da jin ka an san aikin nan baka kare shi ba inda kana wankewa kenan a wannan hali kuma ka ci gaba da wankewa kenan nan in mun ka ce wani fi'ili ne fi'ili mudari'i agsil ko da dalili guda nawa guda biyu dalilin na farko ya fara ɗaya daga cikin wani haruffa alhamza ko ba haka bane sannan da aka fassara shi yana nuna zamanin da ake ciki da kuma zamanin da ake tinkala idan da an ce ma agsila yadayya ka ce a ce ma ka hidda fi'ili sai ka ce a akwai fi'ili to wani iri ne sai ka ce mudari'i ne mi a dalilin ka ga alhamza ne ya fara da ita ba fi'ilin da ke farawa da alhamza sai fi'ili mudari'i sa'annan kuma in an fassara shi yana bada ma'anar yanzu da kuma ci gaban lokaci idan mudari'i a karanta na gaba albasu thiyabi ina sa tuwahina ina sa tuwahina yanzu da kake ba da labari baka gama sa su ba kana cikin sa su ko ba haka bane kenan kalmar ina sa tufafi ina sa wannan aiki ne amma aikin da ke nuna yanzu da in an jima kenan sai a ce da shi wannan fi'ili ne mudari'i to yana da bambancin da nasa tufafi na ko ba haka bane in ka ce nasa tufafi yana da bambanci da ina sa tufafi na na riga na sa ya zama mawadi kenan ya wuce to ina sawa yanzu sawa na kai ban kare to sai ya zama mudari sai mu karanta na gaba ban ji ba bilkurra ko bilkura rawun din nan bata da nauyi na la'abu bilkurati muna wasa da kwallo kura shine kallon kafa muna wasa da balo na kafa muna yi kaga yi muke muna juye ko yanzu da nake ba da labari muna yi ba mu daina ba kenan cikin wannan jumla ɗin an kace ahada fi'li mudari'i wanne ne fi'li mudari'i na al'abu ko da dalili guda biyu ya fara da nunu kun gani ga tana ko sannan kuma yana fassara ma'anar yanzu da in an jima to mu karanta gaba ban ji ba muna tafiya a cikin gonaki waƙul daji mai ita mai ciyayi haka muna tafiya a cikin gonaki muna tafiya kaga kalmar muna tafiya ai ba a gama tafiya ba ko to wani aiki ne amma wani irin aiki na na yanzu ko da kuma labarin in an jima sai idan muna da fi'ili mudari'i anan kenan in mun ce a hidda fi'ili mudari'i anan wani kalma ne mudari'i namshi dalili ya fara da nunu ko kuma yana ba da ma'anar yanzu da in an jima ga misali na gaba yambahul kalbu a karanta in ji ban ji ba kare yana kuka kun san mutum kasan su laraba kowane abu ba irin hausa ba ne mu sai mu ce kare na kuka mutum na kuka saniya na kuka akuya tana kuka ko ba haka ba ne su ba haka ba ne kukan dabba kowace dabba da sunan shi kukan kare shi ne ma'ana abin nan annabaha kenan yan bahu kenan yana yana haushi ka gane ko kenan yan bahul kalb ince anta tambahu fi hada kana haushi kawai ne haushi shine yan bahu kare na haushi yanzu yana haushi da ake ba mu labari a yanzu ko kuma bai daina ba yanan nan muna da fi'ili mudari'i wanne ne mudari'in mu anan yambahu saboda yana nuna yanzu da an jima sa'annan kuma ya fara da harafin mudari'i ta ciyawu Allah ya samu dace in san dan kasuwa da tamma bari in ji assalamu alaikum na gaba ku rike fassarar nan fa ku rike ku rike ku rike fassarar shi yasa in ka gane fassarar abu ka hi saurin yadda hukunci cikin shi shi yasa nake fassara muku da Hausa wa illa la da'iya lana an natahaddasa bil mahliya لأن هذا الدرس يحتاج إلى لغة العربية إنسان بهذا يتقن لكن هذه التفاسير نأتي بها حتى يتقن الإنسان من فهم الأمثلة بمجرد فهمك للأمثلة هذا يساعدك على فهم الدرس انتبهوا جيدا مم. ينتبه الحارس حارس أمنا كما حارس ميغادي ميغادي ينا كلا sai in ce kula min da wayan nan sai in yi haka in ce in tabi wal haris kaga in dai zan daina kallon ta wani abu na ya faruwa ko kenan sai a ce yana kula yana kula nan aiki ne aiki ne da ake a yanzu da kuma ci gaba kenan muna da mu da a nan dalili shine yantabihu ya fara da ya'un kuma yana bada ma'anar hadir da mustaqbal an gane wannan a ci gaba ban ji ba ta'akulul bintu karamar yarinyar nan tana ci ta'akulu tana ci tana ci kaga labari ake ba mu bata daina ci ba har yanzu yana kalmar ta'akulu fi'li ne amma wani iri fi'li ne mudari'i saboda yana nuni akan hadiri da mustaqbali yanzu da an jima gane wannan ko sai kalma na gaba ban ji ba tazbalul wardatu ko kun ga tazbal ma'ana tana yaushi ga misali warda shine fure ko kuma wata yar bishiya da ake ce ma warda wadda ake yin turare da shi ana ce turaren warte amma ka ganta ne bata samu ruwa ba ta yi kwana da larabci in ka ga ganye ya yi kwana bai mutu ba da larabci me za ka ce ba ka ce mai nama ka gane ko yanayin yadbul ma'ana yana yaushi kamar shuka ta dai ba ta samu ruwa ba to shine ya kalla ya ce ga tanin ta yatsa yaushi kaga inda ba ruwan ta samu kullum tana haka ne ko ba haka ba ina a yanzu da yake bada labari tana nan cikin yaushin kuma ba bayan ya tai tana nan sai dai in ta samu ruwa ta wurwuje shine yake bada labari kenan nan fili mudari mu shine tadbur kun gane ko Allah ya samu dace mu karasa nan ko mu kwana nan a karanta ba ko to shikenan albahthu zan karanta yanzu a saurara min in karanta in ka ganda ba gane ba sai kai tambaya alkalimatul ula kalmomin nan na farko fil amthilati sabiqati a misalan da suka gabata kulluha af'alun dukkan su filoli ne kalmomin farko a misalai sune aksilu albasu nal'abu namshi yambahu yantabihu ta'kulu tadbulu duka wanga ba su ne a farko farko ba wala ce kullu ha af'alu dukkan su filoli ne ana tare da ni ko li'anna kullam minha yadullu ala amalin fi zamanin khasin domin kowane daga cikin kalmomin yana nuni akan faro aiki a wani lokaci na daban wa idza tadabbarta hadha zamana inda zaka yi bibiya kai bincike game da wannan lokaci al khas na daban din nan fi kullum minha a cikin kowanne daga cikin fi'ilolin wajadtahu to zaka samu wannan ma'anarsa imma hadar ko dai ta bada ma'anar yanzu wa imma mustaqbilan ko abin da ake tinkara mustaqbal kenan fal fi'lu aksilu fi'lin na aksilu misali yadullu ala husulul gasli me bambancin gasli da gusli al gasl algaslu alguslu guslu wanka gaslu wankewa to kenan nan kalimatu aksilu ina wanka ya dullu ala husulul gasli yana nuni akan faruwar wankewan ba ce yana wanke hannayensa ba zaman al-hadir a lokacin da ke ba da labari a lokacin nan awil mustaqbal ko lokacin da ake tinkara wal filu albasu filin na albasu يدل على حصول اللبس ما لبس ساوا كو ساوا to yana nuni akan sawa fi zamanin hadir a lokacin da ake ay almustaqbal ko lokacin da ake tinkara bai samma kullu fi'lin min hadha an-naw'i to duk wani fi'ili da ke irin wannan nau'i ana ci da shi fi'ilan mudari'an fi'li mudari wa idza nazarta ila al-harf al-awwal fi kullin fi kulli fi'lin min hadhihi al-af'al inda zaka dibi harfin farko daga cikin kowane ha- fi'ili daga waɗannan fi'iloli wa ashbahiha da waɗanda suka kama da su ko ba cikin wannan jumla ba wajadtahu wajadtahu zaka samu harfin nan na farko hamzatan ko da ya zama alhamza au nunan ko ya zama nunun au ya'an ko ya zama ya'un au ta'an ko ya zama ta وتسمى هذه الأحرف الأربعة وإن حرف غدا هدو سو أكشي دسو أحرف المضارعة حرف المضارع الله سامو داتي بلا قال من ميتاوا sai mu kwana ana za mu karanta ƙa'ida mu karanta amsila mu karanta bahasi sai mu kwana nan alƙa'idatu mala ya ce alfilul mudari'u fi'li mudari'i ko kullu fi'ilin shine kowane aiki ya dulla ala husuli amalin da ke nuni akan faro wani aiki fi zamanin hadir a lokacin da ake ciki awil mustaqbal ko lokacin da ake tinkara wala budda an yakuna mabdu'an dole ne ya zamanto ya fara bi harfin min ahrufil mudari'a da wani harfi daga cikin harfin mudari'i wa yasuni alhamzatu wan nun wal ya wat ta mu koma sama al'amthilatu misalai ya ce aksilu ya daya ina wanke hannayena kalma aksilu shine fili mudari albasu thiyabi ina sa tufafi na albasu shine fili mudari nal'abu bil qurati muna wasa da kwallo nal'abu shine fili mudari namshi fil huquli muna tafiya a cikin gonaki namshi shine fili mudari yambahul kalbu kare yana kuka yambahu shine fili mudari yantabihu al-harithu mai gadi yana kula yantabihu shine fili mudari'i ta'kulu al-bintu ma yarinyar nan tana ci ta'kulu shine fili mudari'i tadbulu al-warda tadbulu din nan shine fili mudari'i ma'ana tana yin yaushi ko kace fure ko kuma bishiyar warda al-bahs al-kalimatu al-ula kalmomin nan na farko fil amsalati sabiq sabiqa amsalan da suka bata kulluha af'al dukkan su filoli ne me yasa lianna kullum minha yadullu ala amalin yana nuni ne akan aiki fi zamani fi zamanin khasin a wani lokaci na daban wa idza tadabbarta hadha zamana in kai la'akari da wannan zamani al khas na daban fi kullum minha a kowanne daga cikin wa'annan filola imma hadira ko dai ka same shi yana bada ma'anar yanzu yanzu wa imma mustaqbala ko ya bada ma'anar an anjima abinda ake tinkara fal filu agsilu yace filin nan na agsilu yadullu ala husulil gasli yana nuni akan faro wankewa zamanin hadir a lokacin da ake ciki a mustaqbal ko lokacin da ake tinkara fal filu albasu filin nan na albasu yadullu ala husulil labsi yana nuni akan faro shafawa sanyawa بالزمن الحاضر الوقت da ake ciki aw almustaqbal ko lokacin da ake tinkara wa yusamma kullu fi'lin min hadha an-naw' ana ce da kowane fi'li daga cikin wannan nau'i fi'lan mudari'a fi'li mudari'i wa idza nazarta ila al-harf al-awwal in ka yi duba zuwa ga harfin farko fi kulli fi'lin min hadhihi al-af'al a cikin kowane fi'li daga cikin wannan ayyuka wa ashbahiha da wanda suka kama da ishi wajadtahu hamza zaka ga ya fara da alhamza ne aw nunan ko ya fara da nun aw ya'an ko ya fara da ya'an aw ta ko ya fara da ta samma hadhihi al-ahruf al-arba'a wayannan harfa guda hudu su ake ce da su harufal mudari'a fi harufin fi'li mudari Allah ya samu dace wanga shine shin hira ta farko sai mun ka zo sai mu yi magana li'irabi shi kuma gwargwaron abin da dama ta bamu ne kamar yanzu mu ɗauki jumla ta farko in za a li irabin shi aksilu ma'ana annalizai kenan aksilu sai aka tambaya ka wani irin fi'ili ne ban ji ba fi'ilul mudari ko ƙarshen fi'ili mudari iya wani wasu da yake ɗauka don masu ce fi'ilul mudari murfu yadayya shine menene ba su ake wankewa ba aiki kan hannaye faɗa ko sai a ce da hannaye su ne mafulun bihi to su kuma mafulun bihi nasba yake dauka kenan yadayya mafulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi menene ina fata take anan akwai fata yadayya nan yadayya ko? agsilu agale ko? fili madari marfu'un وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا يدي مفعول به منصوب وعلامة نسبه menene kun gane to nan ne sai a sai a sai a samu kurfi inda nan in ba ka sa abin da an kai ba ba ka ganewa nan ya bi kowace daban take asali da jumlar take hannu biyu da larabci ya ce musu ya ya daini ko ya dani ko to ya daini hannaye nawa in ka ci ina wanke hannaye hannu nawa kake wankawa to ga su hannaye bin nawa naka ko to nakan ga abin da ke nuna nakan ya kenan agsilu ya dainiya ba larabci ba a ce haka sai a share wa ga nuno yanzu wagga ya da ya suna haduwa ko ba su haduwa to sai a kuso da su su hadu wagga ita adda dauri wagga ita ga moci ko mai dauri me yake mai dasa wagga kuma fataha ta wagga ta ko to shi yasa an kai shi haka yana akwai abin da yasa yana aksilu yadayya idan ki ta su lairabi sai ya zama yadayya mafulun bihi mansubun fatatul muqaddarat ala ma qabla al-ya' mana min zuhuriya ishtigal muhalli da annal ya la duka dai mun zo mun shi zuwa gaba sai in mun samu mun yi koda darasi goma haka na darasin sai mu dan fara kadan kadan to a kawo wani littafi Hmm?
kamar misali na rike da tsarin kafin kare shi zai yi zai iya ɗaukan
ya ɗauka tun da kaka waɗanda ya shiga ciki kana yi ta'akara zan karanta tun da kaka bada labarin yana cikin za ka karanta inda ba karanta ba amma na yi niyya da yayi duk kana cikin hadiri da mustaqbali ai tare na suke duka shi hadiri yanzu yanzu mustaqbali duk second din da duk second din da ya karu ya shiga cikin mustaqbali inan second din farko shine hadiri to mai biyowa duka cikin mustaqbali ne inda baka riga ka ci su ba bismillah wa bihi nasta'in eh, wannan mun karanta muka ce ah, na'am balaga ku buɗo balaga bismillahi wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah minti 25 minti 20 an ga wajen ko kowa ya buɗe za mu fara karatun balaga akwai tambayoyi ka zo a tambaye ka ce ai kai baka gane ba kowa ya shirya an shirya muna tare kowa na kallon wurin to bismillahir rahmanir rahim bari dauko mana da farko inda karatun bai yawa ba al fasahatu al balagatu al uslub ma'ana abubuwa guda uku zai bayani ko akan fasaha ko balaga ko uslub al fasahatu az zuhur wal bayan amma lakin fasaha shine bayyana abu ya fito fili wal bayan da kuma bayyana abu ya bayyana duk ma'ana guda ne taqulu zaka iya cewa afsaha subuhu ila zahara sahiya tayi in ya bayyana al kalam al fasihu zance mai fasaha ma kana wadih al ma'ana shi zancen da yake da ma'ana a fili haka ne ko sahala al lafzi yana da lafazi mai sauki jayyid as sabki yana da kyakkyawan zubi لهذا saboda haka ne wajaba an takuna kullu kalimatin fihi wajibi ne kowace kalma a cikin zance ta zamo jariyatan ala qiyasi sarfi tana gudana ne amma auni na sarfi bayyinatan fi ma'anaha tana ma'ana ma'anata ta bayyana ta hito hili mafhumatan fahimtacciyar magana ne ana fahimtar ta azba mai daɗi salisa mai sauki malai cewa inda ma takuna kalimatu kazalika kalma tana kasancewa haka ne idza kanat ma'lufatan al-istimal in an saba da amfani da ita bainan nabihaini a tsakanin bangarori guda biyu min al-kuttabi wa shu'ara sune marubuta da kuma mawaka li'annaha domin ita wannan kalma lam tatadawaluha alsinatuhum harshen su bai yi kai kawo akan ta ba wa lam tajal biha aqlamuhum kuma alqalamu su su kai kawo saman kalmar ba illa li makaniha min alhusni sai da kyawun da aka gare ta ma'ana matsayin da take da shi na kyau wastikmaliha kuma ya zamanto ta cika jami'a ma taqaddama dukkan abin da ya gabata min nu'util jawda na daga sifofin kama kamanni na kam, na kyau shine jawda wa sifatil jamal da kuma sifofi na kyau duk ma'ana kusan guda ne nan ne maka wannan ko wa dhawqus salim ɗanɗano lafiyayye huwal umdatu shine gimshiki fi ma'arfati husnul kalimata wajen sanin kalmomi masu kyau wa salasatiha da kuma sauƙin shigansu cikin kunnuwa wa tamyiz ma fiha min wujuhil basha'ati da bambanci abinda a cikin magana na ɓangarorin ƙyama fasha'a abinda yake da nauyi bai da daɗin ji wa mazahir istikra da kuma mabayyanar wuraren da ake kyama a cikin magana bi annal alfaza aswatun domin lafuzza dukansu sauti ne fallazi yatribu li sautil bulbuli wanda yake jin daɗin sautin tsadda yanfiru min aswatil bumi za ka ga yana gudu wajen jin sautin hankaka bumi mujiya walgirban da hankaku yambu sam'ahu zai nisantar da jinsa anil kalimati daga kalma idza kanat garibatan in ta zamanto baƙuwa ce mutanafiratul huruf mai watsatsun haruffa yayi a tsaya nan eh ban ji ba zuwa ƙarshe zai ɗaukuwa zai ɗaukuwa zuwa sai mun yi ƙoƙarin koma baya mu ga an gane karatun tukar to bari mu tausasa shi in ya taushi sai a ƙara yana ƙarawa amma dai dan za mu tsaya za mu koma maimaita ba ma guda ba yanzu dai mun dai tsaya nan kowa sai inda an ka tsaya na'am yanzu duk abin da kaga ina gaya ma shi na aka son ka riƙe saurara ka shi ai in ka fahimci littafin kai da za ka sa abin da za ka yi da shi yanzu ku ji darasin yau duk abin da ka ji a cikin riƙe shi kai aiki da shi gobe an ƙara ma sai ka ƙara shi da ilimi ne in ba ka zo nan ba ba ka sani shi kana gane wannan in na gama fassara zan tambaye ka ni ka ƙaru da shi na farko wazzauƙu salim ɗanɗano lafiyayye huwal umdatu shine gimshiki fi ma'arifati husnul kalimati wajen sanin kyawun kalmomi wa salasatiha da daɗinsu. Abin da ake nuhi da ɗanɗano jama'a, wani irin ɗanɗano ake nuhi a nan? Ɗanɗano na kunne. Wani a kunnen shi in ya ji magana yana iya bambance tana da daɗi ko ba ta da daɗi. Wani a kunnensa in ya ji magana bai iya bambancewa. Ana ma iya ma habaici baka gane ba. Saboda shi kunnenka bai da ɗanɗanon bambance magana. domin ana nufin ɗanɗano na shi a kunne shi ne gimshiki in kana da shi da za ka iya bambance wanga magana yana da daɗi ko bai da daɗi ba ta shi ba shi ba yanzu shi ne magana ba a dawo kan shi ba kai mai sauraron magana abin da zai sa ka iya gane magana tana da daɗi ko ba ta da daɗi in ka san in ka iya magana in ka san abin da ake ce ma magana to shi zai sa in ka ji maganar da bata dace ba za ka iya bambance wadda ta dace da wadda bata dace ba ba kowa yake da wannan ba shi ne wanda yake son ya gaya mana ɗanɗano lafiyayye in kana da shi to ya zama ma gimshiki da za ka iya gane magana tana da daɗi ko tana da sauki ka san wanda za ka in ma ba ta yi daɗi ba ka sani amma in baka da wannan shi ke ne mu gusa gaba ko wazzauƙus salim ɗanɗano lafiyayye huwal umdatu shine gimshiki fi ma'arifati husnul kalimat wajen sanin kyawun kalmomi wa salasatiha da daɗinta. na ku babu husn to ku haɗa da shi to mu ci gaba wa tamyiz ma fiha min wujuhil basha'a da bambanci abinda a cikin magana na bangarori marasa daɗi basha'a zance wanda bai dace ba yanzu wani zai zo shi magana sai wani ya ce ga wani magana da kai bata kamata ba kun gane ko amma ne sai shiga ta kamata shi a ganin shi to sai a sa ka alƙalanci a ce to wanga ya ce ta kamata wani ya ce bata kamata ba kai ga abin da ya ce me za ka ce to kai da kajiya inda kana da ɗanɗano mai kyau sai ka ce a ta dace saboda kaza da kaza da kaza ko kuma a'a bata dace ba saboda kaza da kaza da kaza da kaza ina ya kamata duk sanda zaka yi hukunci akan magana kana iya ciro dalilin ka akan ta dace ko bata dace wa mazahiril istikrah da wuraren kyama mazahir amana abin da ya bayyana daga munkari ne me munkari to istikra abin da an kake kenan guraren kyama a magana duk zaka iya hirkashe su kula ko kana malami in ba a koya ma iya magana ba zaka yi karatu baka iya magana ba kuma kai zaka ji ka iya magana amma in baka zauna aka koya ma magana ba baka iya magana to wanga littafi yana koya ma daɗin baki eh ga ka da ko shi ne dole ne zaku dole sai da wannan kana malami ka zo kana magana dakas yanzu mutane da kana son za ka yi wa'azi sai ga kowa na son shi gudu shi ta ka kuma son kuka a saurara yaya za a yi katsai da su sai dai da daɗin baki ba ka kai kutsa kutsa a sai kai ƙoƙari ka ga sai dole sai ka san wannan da mu ji gaba ku je wani abu ya ce ya annal alfaza don lafuza mai lafazi abin ba magana ba alkalamu da lafazi daban shi hurucin shine lafs abinda an ka ji shine alkalam abinda ya shiga kunin shine as-saut kun gane misali ko shine ce li'anna al-alfaza domin lafuzza da mutane ke faɗi ba komai bane aswatun sauti ne to idan lafazin ya hito ya zama sauti to sai ya zama kalamu zai zama magana kun gane ko li'annal alfaza domin lafuzza aswatun saututtuka ne fallazi yatribu li sauti albulbuli wanda yake jin dadin kukan yatsara yatrib jin dadi abu ya fada ma a kunne ba abinci ba kace kai kana jin dadin kaza wallahi ina jin dadin sautin nan ya aka ya zama dadi kina yana dauke da wani abu wanda ya shige ka sai ka ga mutum idan ya kira wata suna yi sai ga ana Allah dai ya tsahi me yake jin shi akwai abin da yake jin shi to shi ne wannan abin da yake jin daɗi har yana mai da hankali akan shi ne a tsarb kenan ya tsaribu yana jin daɗin saurare kenan wanda yake jin daɗin sautin albulbul kun gane albulbul ‘yan tsada ɗan tsuntsu ƙarami ya ake ce masa. ‘Yan tsuntsayen na ‘yan ƙanana, za ku ji kukansu da kukan hankaka iri ɗaya ne, wa ka damunka. To shi ne yake so ya ka misali, wai wanda yake jin daɗin kukan ƙaramin ɗan tsuntsu, in ya ji hankaka tana kuka sai ta dame shi ko mujiya ko ba gaba ne wani ko bai damu ba wani bai iya bambanta kukan hankaka da na mujiya shi din gudana ba ruwa ne shi kawai harka shi to in kana da ji laheye da kaji sauti wanda bai da daɗi sai ka ja dame ka to in ma hankalinka bai kawo ba to shi ma da yana son hankalinka ya kawo ka rinka bambanta saurari na sauti shine yace fallari yaqrabu li sauti bulbuli wanda yake jin daɗin tsada bulbul dan karamin tsuntsu shine bulbul yanfiru min aswatil bumi zaka ga yana gudu daga sauraron kukan mujiya dala mujiya take kuka hmm? yana da daɗi wal ghirban me al gurabu ban ji ba to in suna da yawa me za a ci da su ban ji ba gashi nan gaban girban al gurabu a fassara al gurabu to hankakuwa algirban kun gane ko kenan mai jin daɗin kukan tsadda yana gujewa sauraron kukan mujiya da na hankawa in kaka biyar su zo su zagaye ma ɗaki suna ta kuka sai su hana ka bacci amma ya tsada shi ta tsotsotsotsotso bane in dare ya yi shekaru abu bum bum mujiya Tom, kasan sunan mujiya, sunan sunan mujiya da larabci. Ga shi nan ana fasara ma gaba gare ka. Albumi, me suna hankaka? A kuma da ba da amsa, me suna hankaka da larabci? To in suna da yawa ha. Algirban, yanzu ka karu da na ko ba karu ba, da ka san shi. in muka zo nan ba ina za ku haɗu ai dama haka ne ake tsinta karatu nan ka ɗan tsinta nan ka ɗan tsinta sai ka ka harada sai ka ɗan samu abin da ka samu ka wabbe da ne mai shago guda bai zama ɗaya da mai shago biyu ba da da mu ji gaba yake cewa yambu sam'ahu yambu yana gudanar da jin shi ma'ana yana kau da ji ne shine yambu sam'ahu yana kaura jin shi kun gane ko menene gaba anil kalimati daga kalma idza kanat garibatan in ta zama baƙuwa ce mutanafilatul huruf wadda take da korarin haruffa Allah madaukin sarki ya taimaka mu mutanafilatul huruf wadda take da tanafurul huruf za mu zo mu yi shi mako na gaba abin da aka ce ma tanafurul huruf gudaddin haruffa shine ka ɗauko kalmomi iri ɗaya masu kama da juna ka jera su a cikin magana a lokaci guda kuma cikin gaugawa ba kowa yake gane wannan ba misali wani mawaƙi kamar yadda za mu ji ta hausa mamina na zance ma na wasu suna cewa ɗan tsuntsun tsarba tsalle inda inda ta zaka tsarba sallah ne zaka tsarba kashi ko mina na eh kafiya irin wannan ko to wannan waka su suke ce mai kafiya to irin wa'annan abubuwa kaka zo ka jera kalmomi a hausa iri guda misali da birgi da birgi da bargo sun ka da birgi da birga sun ka ci tsawon bargo kai birgi kai ga bar birga bargo kai kai birga kai ga bar bargo bargo ba hausa ta ba to ka zo cikin mutane kai wannan mutum ne za su gane ba su gane ya shi ne irin wannan shi na cewa ta na furul huruf za mu zo mu yi shi ya Allah kam na mako na ga ka wanda
Ka rubuta ya yi amma
a'a su ma a larabci shi wannan ana ce shi kalim jumla ne gari mufida shi kuma tanafurul huruf jumla ce mufida ma'ana zance ne inda za a yi ma a hankali a yi ma gwari-gwari za ka gane to amma ba a yi ma shi gwari-gwari ba sai a ce bai kamata a yi amfani da shi ba inda ana son a gane ne domin amfanin kai magana ba a gane ba yanzu magana gada ni wa zai maimaita min abin da na ce eh domin wani in yi ta in yi abin da babu wanda ya rika shi eh da birgi da burga sun ke tsintuwar bargo kai birgi kai gaban mu burga bargo ko ke burga kai gaban mu birgi bargo ba wasa bace to yanzu na yi ai na sake maimaita ko yanzu haka wani bai rike ba to shi to irin wannan irin wannan ba a son shi a magana ma'ana in ka zo ka hau gaban mutane za ka yi magana ka kai amfani da kalmomin da sai an ce mina na yace wannan ba burgewa ba ne ba burgewa ne kai kokari kai amfani da kalmomin da kowa zai cewa ya gane ko in kana magana ana son a saurare ka na'am
ranar nan mun yi karatu mun ka ce an ga wajen ko mun yi nisbatuhu wa huwa min al-ulum al-arabiyya wadi'uhu wanda yayi shi wal mashhur magana mafi shahara anna awwala wadi'ahu wadi'a li ilmi an-nahwi huwa abu al-aswad ad-du'li shine abu al-aswad ad-du'li farko wanda fara yin sa bi amri amir al-mu'minina da umarnin shugaban mu'minai ali ibn abi talib ali ibn abi talib radiyallahu anhu Allah qara musu idda sai hukmu shari'u fihi hukum shari fihi hukum shari fihi hukuncin shari shari'u hukum shari fihi hukumu shari'a fihi jama'a wannan ashare me fasar shi da Hausa ashare Hausa mishi da Hausa ashari'u da Hausa ana tare da ni gaba ki dai ko to kalma ashari' ba ka fassara ta haka ita kadai sai in an haɗa ta da wani abu a gane mai take nuhi inda an ka ce a share mai shar'antawa sannan a share titi babba ana ce shi a share duk karatu guda ɗaya ne kenan idan mun ka ce ƙwala shari'o mai shar'anta ya mini ne inda mun san cewa titi bai magana gane ko? kenan inda Allah shine ke shar'antawa da an ce qala shari' sai a ce Allah ya shar'anta kenan daga ash-shari'atu ne abin da ce ma ash-shari'a ba da umarni ayi kaza a bar kaza to wanda ke da haƙƙin ya ce ayi kaza a bar kaza shine ash-shari'u shine Allah subhanahu wata'ala kun gane ko kenan inda duk mutum ya zo da wani abu ba wanda Allah ya ce ba ce mai shari'a jiya wa ya saurari tafsirin da muka yi jiya wanda sun ka saurara mutum nan sun ka saurara to waɗanda ba su saurara ba a jiya bayanin da mun kai mai bambancin shari'a da addini
wanda sun sarrafa a'a wanda ba su saurara ba wanda ba su zo karatun jiya ba to ko ka faɗi da karatun jiya ba amma kawo mana ƙoƙarinka eh eh ku saurara ku ji Eh, a wanda bai saurara ba. Me bambancin a shari'atu wa din? Na.
Dini kuma shi ne milla.
Shi ne muke tambaya, me a bambancinsu? Bayanin da ka yayi, me bambancinsu? ai kowanne an san shi ko to an ka kawo su an ka so ana son yanzu a bambanta su ne shine abin da muka sani Mm.
shari'a na'am kamar abin da yake wajibi a kan mutum na'am amma a ce tana wajibi
na'am kun ga ƙarin bayani na shi ko ina wani ƙarin bayani to kun sa abin daga maganin matsalar nan ina kula Allah menene hukunta ma mutane akan neman ilimin nahwu ta'allumuhu fardun min furudil kifaya neman ilimin nahwu farilla ne daga cikin furudul kifaya abin da ake cewa furudul kifaya abu ne da yake wajibi in wasu suka yi sun ɗauke ma wasu wa ta'allumuhu neman ilimin nahwu fardun min furudil kifaya farilla ne daga cikin furudul kifaya ma'ana wajibi ne da in wasu sun sun ɗauke musu yanzu mu in mun ka iya mun ɗauke mu sauran mutane kun gane ko wa rubbama wani lokaci ta ayyana ta'allumu neman ilimin nahu yakan zama wajibi ala wahidin akan mutum ɗaya fasara farda ainin alai sai zama farda ainin a kansa misali a gari a ce babu wanda ya ilimin nahu to an saba ma Allah amma yanka sa mutum guda wanda ya iya to a gurin Allah babu babu ba ku da laifi kun gane ko a unguwa yanzu ka muka sana ce ba mu da wanda ya iya ilimin nahau a shari'a mun yi laifi amma in wasu sun kai a wasu ba su iya ba babu laifi ya zama dole a garin ko bai zama dole ba kenan eh dole sai eh in ba samu an yi laifi amma an ka samu wani ya ɗauke kamar a gida kowa shi ke ta da kuɗi laihi ne amma mutum guda ta bada dan ya ci sa mutane ya ɗauke masauran kamar da muka baro iyalinmu mu to mu nema mu kai musu amma mu mu zamna gida mun yi laihi saboda matsala tana iya faruwa shine ce ta'allumuhu fardun min furudil kifaya neman ilimin sa farilla ne daga cikin furudil kifaya abin da ke cewa fardul kifaya abinda in wani ya ɗauke ma wani وربما تعين wani lokaci yakan zama cilas rubbama ta ayyana ta'allumu wani lokaci neman ilimin sai yake zama cilas ala wahidin akan mutum daya fasara farda farda ainin alai sai dan farda ainin akan sa Allah ce farda ainin abinda wani bai doke ma wani idan in wasu suka sani sun doke ma wasu na kenan ilimi ne mai mutuwar amfani Allah ya samu dace kenan za mu fara darasinmu na wani littafi mako ya zo bismillahir rahmanir rahim inda ba a kira sallah ba ku bari mu ci gaba qala al musannifu malam yace ku kiyaye akwai bambanci tsakanin musannifu da musannafu nun guda din ne in kun mata wasali bisa ya zama littafi musannaf littafi amma musannifu wanda ya littafi kenan qala al musannifu malam yace wanda ya littafi an gane ko wa huwa abu abdullah shine abu abdullah muhammad bin dawud muhammad bin dawud as-sanhaji shine as-sanhaji al-ma'ruf ibn ajrum ko wanda ya shahara da ibn ajrum al-mawlud fi sana 672 a haife shekara ta 672 شين اثنتين وسبعين وستمائة المتوفى في السنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى يا متشكرة تقري بقوي دا شرين دا أكو الله يمس رحمه قال ما ليش أنشو كراتو الكلام abin da ake da al-kalam huwa al-lafzul murakkab shine lafazi wanda ya hauhawa al-mufid wanda ya bada ma'ana bil wad'i ta hanyar yadda ake magana da shi al-lafzu al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkab shine zance wanda ya hauhawa kamar da mun kai baya jumlatul mufida al-kalam jumlatul mufida tatarakkabu min kalimatayn ko fa aksara kenan al-kalam dole ya zama lafazi kun gane bambancin mun ce al'alfaz aswatun ko? To, lafuzan nan su ne ga zama alkalam. Yanin dole alkalam ya zama lafazi ne ba ishara ba, yanzu kaga in kana tuƙin mota kaga an yi ma haka ko ko ko kaga an yi haka ko kuma kaga an yi haka an yi haka kana gane ko ba ka gane amma zance na to ba a ce mai kalam kenan dole ya zama sauti ne an gane ko kuma murakkab ma'ana wanda ya wuce kalma ɗaya daga biyu abin da ya sama sannan al-mufid ya zama ya amfanar an gane ya zama juna mufida kun gane ko sannan bil wada'i ta yadda ake sanya kalmomi ka sanya su inda ake sanya su kowace kalma da inda ake aje ta in ka ɗauko kalma inda ba a wurin da ake aje ta ba kasa ta sai a ce bai yi ba duk da zo shi mun sharhi yanzu wannan shi za a haddace bakin nan al-kalam huwa al-lafzul murakkab al-mufid bil wada' an gane ko Allah samu dace akwai dama mu ƙara wancan ko mu tsaya anan to abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi muka yi kuskure Allah ya fi mu